أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawa da ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fata Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira a gare mu duniya da lafira alfarma sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama to باب تحريف النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب باب تحريض النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إجاب wannan babi imam bukhari ya ce babi na kwadaitarwar ma'aiki sallallahu ta'ala salam in an tuna muna dai cikin kitabut tahajjudi littafin da ke magana akan tahajjudi na filfilin dare a tashi da daddare a yi nafilfili shi ne tahajjudi wa minan laili fa tahajjad bihi nafilatan lak a sa'an ya afaka rabbuka maqaman mahmuda da wannan a imamul bukhari ya bude wannan kitabu din in an tuna to don haka muna cikin wannan kitabu tahajjudi nafilfilin dare to babi na kwadaitarwar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ala salatil layl kwadaitarwa annabi sallallahu alaihi wasallam suwa annabi yake kwadaitarwa kaga kenan ba faɗi suwa yake kwadaitarwa ba an ba abun bude zai iya yiwa a ce babin kwadaitarwa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ga al'ummarsa babu tahridin nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ummata babin kwadaitarwa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ga al'ummarsa kwadaitar da su akan sha'anin qiyamul layli ko kuma babu tahridil nabi sallallahu ta'ala sallam almu'minina mu'minai duk wannan yana iya yiwa zai iya dauka kowanne ya zama shine abin kaddarawa din domin maf'uli tahrid maf'ulin nashi an bayyana shi ba kwadaitarwa annabi sallallahu ta'ala sallam gawa ga al'ummarsa kwadaitarwa annabi sallallahu ta'ala sallam gawa ga mu'minai in ka ce ga muminai kenan zai zama kama aya ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina alal qital ya kai wannan annabi ka kwadaitar da muminai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam mai tsananin kwadan alkhairi ne ga masu imani baka yace harisun alaikum laqad ja'akum rasulun min anfusikum ay harisun alaikum ko bil mu'minina azizun alaihi ma anittum harisun alaikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum mai kwada mai tsananin kwadan alkhairi gare ku don haka ne duk wata kafa da mumini zai samu ƙarin ci gaba wajen Allah annabi sallallahu ta'ala sallam yana kwadayin ya kwadaitar da muminai akan wannan da haka sai Allah ta'ala ce harridil mu'minina alal qital ka kwadaitar da masu imani akan jihadi yaƙi don tabbatar da kalmar Allah tabaraka wata'ala to nan sai ya ce tahridal nabi sallallahu ta'ala sallam babin kwadaitarwar ma'aiki sallallahu ta'ala sallam ga al'ummarsa ko kwadaitarwar manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ga mu'minai ala salatil layli abu sa sallar dare abin da yake kwadaitar da su darajojin sallar dare ita kwadaitarwa a kara ma amfanin da in ka ganshi zaka yi kwadayin a to wannan ba za a bar shi ba in dai ana samun kaza ga kiyamul laili daraja kaza lada kaza matsayi kaza to lalle mutum bai yadda ya bari na'am wannan wafili da kuma nafilfili babin kwadaitar wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga mu'minai akan nafilfili kaga an ce a salatul laili wannan taksisi ne kwaɗaitawar sallar dare kaɗai wannan wafili sannan kuma da na filfili gaba kida kaga ya yi zikirul ammi ba khasi wannan sallar dare keɓe nawafil kuma sallar dumma kowace nafila ta dare ta rana ta yini ko ta wani lokaci ma ce to wannan kaga yayi umumi kenan min ghairi ijabin kuna ko yace ala qiyamil layl bambancin nusha ne mm bambancin nusha ne watan waccan riwaya ta mustabli ce amma riwayar asili da karima ala salatil layl ita ce wannan min gairi ijabin ba tare da wajabci ba ma'ana ba dole ba ce ƙiyamun laili ba dole ba ne ba dole ba ne amma ka akwai fadala mai yawa a ciki wannan babi abinda zai karantar kenan to eh karima daga cikin mariwaitan waton bukhari ce ƙwarai da gaske kuma shahararriya mace ce كريمة
وترك النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة وطرق النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاطمة وعليا عليهما السلام ليلة للصلاة سي إمام البخاري فاردا wannan ta'aliki sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam taraka kaga babu isnadi bai faɗi wannan hadisi da ya samu daga waya same shi ba bai faɗi ba bai faɗi isnadin shi ba sai dai kawai ce ya kawo matanin kawai annabi sallallahu alaihi ya auko da daddare ga sayyida fadima da sayyidina ali alaihi assalamu amincin Allah ya tabbata gare su amincin Allah ya tabbata gare su domin qalul baiti ne eh ana salati gare su kuma ana salami gare su ana salati gare su ana salami gare su lailatan ma'ana daraka ja'ahu lailan in ka zo mutum da daddare sai a ce daraka ya mai afke da daddare cikin dare eh lailatan lissalati da daddare lissalati saboda ya tada su su yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu cikin dare ya zo mu sayyida fadima ya zo mu sayyidina ali da daddare cikin dare lissalati don su yi sallah sai ce kuma lailatan shi ga ka'idar larabci daraka ko ba ce lailatan ba an san da daddare ne mutum bai zo ma da rana a ce daraka bai zo ma da yamma a ce daraka amma ya ce daraka shi lafazin daraka ya tabbatar da daddare ne amma kuma sai aka zo aka ce lailatan kaga lailatan zai zama kamar takidi ne kawai kamar subhanallazi asra bi abdihi sai aka ce lailan subhanallazi asra bi abdi shi asra tafiyar dare shine isra'i tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya tafiyar dare da bawansa kuma sai aka ce lailan da daddare to kaga ko ba a ce lailan ba an san da daddare ne ake wannan tafiyar to me fuska kawo lailan dalili ko fuska kawo shi a gano cewa na farko dai takidi ne in wanda bai kwankwance lugat asarata mai zurfi bai gano magana ce ta dare ba to bari ai takidi a fito da abin kurukuru zaka ce lailan subhanallazi asra bi abdihi lailan wasu kuma suka ce a dalilin kawo lailan a nuna isra'in an yi shi cikin wani yanki na dare wasu awoyin dare ba daren tsawon daren aka isra'i da manzo Allah ba don ya nuna gaya ta mamaki tahiyar nan da aka yi tun daga makka har zuwa baitul miqdis daga baitul miqdis har ya zuwa saman bakwai har wuce saman bakwai har ya zuwa sidratul muntaha har ya zuwa watan inda aka daije to duka fa an yi shi lailan wani yanki ne cikin dare kuma an yi an ƙare lailan wasu ƴan awoyi na dare to shine dalilin kawo wannan to shi ma sai ya ce watan lailatan wasu suka ce ma'anarsa lailatan wani dare daga darare wani dare ne daga darare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen sayyida Fatima da sayyidina Ali yana tada su don sallar dare don qiyamul layli wannan yana karantar da muhimmancin qiyamul layli annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tashi ya tafi har wajen watan essa bid'atuhu tsokarsa alaihi salamu da kuma babu madinatul ilmi watan dan amminsa kofar iliminsa ya ce ya tada shi don su yi kiyamun laili su tashi su yi nafilfilin dare yana karantar da girma da muhimmancin nafilfilin dare shi ne kwaɗaitarwa annabi sallallahu ta'ala sallam ala salatin laili wa nawafili min ghairi ijabin to
حدثنا محمد بن قاتل أخبرنا عبد الله مقاتل نعم أخبرنا معمر مم.
عن الزهري مم.
عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها مم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم مم.
استيقظ ليلة فقال مم.
سبحان الله مم.
ماذا أنزل الليلة من الفتنة مم.
ماذا أنزل من الخزائن من يوتر صواهب الهجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة na'am kafin mu shiga wannan hadisi na biyu a cikin wannan babi to wannan ta'aliki da Imam al-Bukhari yayi yana da kyau mu san watan me fuskarsa na farko dai kamar da aka saba duka mu'allaqat na Bukhari ma- malamai sun bibiye su cewa garin suke lafiya da suke in ma dai fuska uku ne ɗayan fuska uku ne ko dai Imam al-Bukhari ya gabatar da shi can baya ya kawo shi musnadin da isnadinsa don haka yanzu sai ya wadatu gabarin kawo isnadin ko kuma a'a nan gaba zai kawo don haka yanzu sai ya wadatu gabarin kawo isnadin yanzu saboda ya san gaba zai kawo isnadin nashi ko kuma a wani littafi mutabari ya kawo wannan hadisi da isnadin kuma an bi wancan isnadin a wancan littafin mutabari an samu riwaya garau take ala sharɗin bukhari alsa sharɗin bukhari take to saboda haka kaga duka fuskokin ta'aliqat na imam al-bukhari kenan fuskokin ta'aliqat na imam al-bukhari kenan to saboda haka shi wannan to me fuskar sa cikin wannan fuskoki guda uku aka ce nan gaba kaɗan hadisi ɗaya za mu cimma imam al-bukhari ya kawo wannan hadisin da isnadin shi ya kawo shi da isnadin shi don haka yanzu tunda zai kawo shi nan gaba kaɗan sai ya wadatu gabanin kawo isnadinsa حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة وأن الحديث ابن مقاتل يا ذن تدمو يتي أخبرنا عبد الله يتي عبد الله بن المبارك يا ذن تدمو شيكم يتي آه قال أخبرنا معمر يتي معمر بن راشد يا ذن تدمو عن الزهري يا كربودغ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن هند بنت الحارث شيكم يا كربودغ هند بنت الحارث عن أم سلمة ita kuma ta ji daga uwar muminai ummu salama radiyallahu ta'ala anha anna nabiy sallallahu ta'ala alaihi wasallam istayqadha laylatan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam istayqadha ya farka ya tashi daga bacci laylatan wani dare daga cikin darare kaga irin wancan ne laylatan wani dare daga cikin darare faqal sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce subhanallah sarki ya tabbata ga ubangiji shi kalmar subhanallah ana amfani da shi ne ko ana kawo shi wurare da yawa abinda ya baka tsoro kana tasbihi abinda ya baka mamaki kana tasbihi abinda kake son nuna girman abun kana tasbihi don haka isra'i da mi'raji ya karantar da girma na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya karantar da ƙudura ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan kuma akwai ban mamaki sannan kuma akwai ban shawa a cikin kissan nan ta Isra'i da Mi'raji sannan kuma ga khususiya abin da yake akwai keɓanta ciki shi ma sai ana amfani da tasbihi subhanallah domin Isra'i da Mi'raji ba a yi da kowane annabi ba daga annabawa in ba manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ba don haka Allah tabaraka wa ta'ala sai fara subhanallah tsarki ya tabbata ga ubangiji tsarki ya tabbata ga ubangiji haka ishara ce zuwa ga keɓanta isra'i da mi'raji ba da kowa aka yi ba ko wannan abin da za a yi bayanin shi ba fa da kowa aka yi ba daga annaba manzo Allah kadai aka yi da shi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shine subhanallah in abu ya hirgita ka aka ce subhanallah to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce subhanallah sarki ya tabbata ga ubangiji abubuwa ne waɗanda suke masu tada hankali aka yi manzo Allah kashfi ya gansu kuru-kuru ga su sun faru ga su sun auku idan haka yace subhanallah ma za unzila laylata min alfitna menene aka saukar a wannan dare min alfitnati na wata irin babbar fitina mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam bayana tambaya bane kan wani abu da bai sani ba a girman abin ne mamakin wani irin abu ne wannan aka saukar minal fitnati a cikin wannan dare na fitina ma za unzila minal khaza'in menene aka saukar mai girma minal khaza'in na taskokin arziki abubuwa ne guda biyu aka saukar masu tada hankali waɗanda kuma gwamo su biyu ba ƙaramin fitina ba ce gwamuwar dukiya da kuma fitina gwamo dukiya da fitina to ba karamin abu ba ne ita yawan dukiyar tana sababar da fitinata za ta sa a yaki za ta sa a zubar da jini za ta sa a rubu da imani za ta sa a yi bankwana da tafarki na kwarai ita khaza'in taskoki na arziki don haka suka zama fitina haka ma cikin aya sai kaji Allah tabaraka wa ta'ala ce innama amwalukum wa auladukum fitna sani dai dukiyoyinku da ƴaƴanku fitina ce babba ba karama ba domin tana sa a rabu da Allah tana sa a rabu da tafarki madaidaici shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗin girman wannan ma za unzila min al-khaza'in man yuqidu sawahib al-hujurat to menene magani ga fitina ta doso to sai neman tsari neman tsari daga ubangiji tabaraka wa ta'ala don haka annabi sallallahu alaihi cewa zai tada sawahibul ujrati masu dakunan nan yana nufin dakunan iyalin shi alaihi salatu wassalam dakunan iyalin shi ne ummahatul mu'minin sune hujurat duk inda kaji an ce hujurat ko hujra hujra dakin matan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam hujurat ɗakin matan ma'aiki sallallahu ta'ala wasallam kaga a cikin alkur'ani ma sura gare su suratul hujurat surar da ke magana akan ɗakunan iyalin manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam saboda mi saboda Allah tabaraka wata'ala zai ce innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati akatharuhum la ya'qilun sani dai masu kiranka ta bayan gida ta bayan ɗakunan iyalinka mafiya yawan su ba su da hankali wa'inda su ne hujurat ya ɗakunan iyalin manzo Allah sallallahu ta'ala da sallam da kai ce man yuki zu sawahibul hujurat wa zai tayar da ma'abuta waɗannan ɗakuna su ne iyalansa kenan akwai ma wa'inda za ka ga su musamman talifi su kai mustaƙilli akan waɗannan ɗakuna masu daraja ɗakuna masu daraja domin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta ya zauna da iyalin shi ayoyin alqur'ani suka sauka don haka waɗannan ɗakuna suna da bambanci da kowane irin ɗakuna a duniya suna don haka sai Allah tabaraka wata'ala ya ce ya nisa wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatin lahi wal hikma ko ku karanta abinda Allah tabaraka wata'ala ya saukar abinda aka rika saukarwa gare ku na alqur'ani da hikima ma'ana hadisi a cikin ɗakunan nan naku ya ku ya la'anar sallallahu alaihi wasallam ya rubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce ya rubba ya ku mutane rubba ya ina aika gani da'i ne to ina munada dan kaji an ce ya fi a ce abdullahi ya abdullahi ya fulan ya ibrahimu ya nuhu ya dawudu ya musa ya isa ibn maryama duk da kaji an ce ya to sai an faɗi munada to amma a larabci akwai hikimar da sai a ɓoye munada sai aka ce ya rubba kasetin ai ya ƙaumi ya ku mutane waɗanda annabi ke magana da su rubba kasiyatin fi duniya ariyatin fil akhirah da yawa macen da zaka ganta mai sutura ce fa a nan duniya amma tsirara take huntuwa take ran tashi alkiyama huntuwa take ran tashi alkiyama in an tuna wannan hadisi ya gabata kuma an yi bayanin abinda fuskokin abinda malamai suka fassara tun daga kan sahabbai rubba kasiyatin rubba kasiyatin fi dunya ariyatin fil akhirah watan da yawa mai tufafi wanda za ku ga tasa tufafi amma a ran tashi alƙiyama tsirara take domin wannan tufafin in ma dai ya saba da tarbiyyantarwa ta addini bai rufe al'aura ba ko kuma a'a ta sa abin da shari'a ba ta yadda ta sa ba ko ko ta sa amma bai rufe abin da ake nufi al'aura ba don haka wannan tufafi da shi da tsirara duk ɗaya nan ake gani a duniya ta sa tufafi amma a lahira tsirara take huntuwa take to muhallin shahidi dai ko kuma dalili mutabaqa hadisi da tarjama kamar yadda aka saba kowane hadisi in mun karanta shi sai an faɗi alaƙarsa da tarjama cewa man yuqizu sawahibal baiti sawahibal hujurat dai kenan sannan kuma watan wannan shine man yuqizu sawahibal hujurat kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitawa a tada su su tashi su yi ibada domin fitintunun da yaga sun sauka wannan ibada da za a yi kiyamul lailin za a yi za ta zama kariya za ta zama tsari za ta zama wiƙaya ga dukkan fitintunun da su samu in mutum ya tsaya a kofar Allah a fada Allah zai kare shi daga dukkan fitinar da za ta zo ta zamani to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwadaitawa akan a tashi a yi kiyamun lai a ganin annabi sallallahu ya yi faɗi maganar maza unzila min alhaza'in mamaki ko girman ko menene aka saukar na taskokin arziki a cikin wannan dare wani wuri sai a ga annabi sallallahu yana neman tsari daga wadata irin wannan wani wuri kuma a gana neman tsari daga talauci ci Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr wa min azabil qabr har yanzu a ƙarshen da hadisin to menene huska nan annabi sallallahu alaihi wasallam neman tsari daga talauci nan yana neman tsari daga wadata to duka makasudi duk wanda zai raba da tafarkin Allah ya nisantar da mutum daga Allah to shine abin neman tsari ba mujarradin dukiya ko wadata ita ce abin neman tsari ba a akwai dukiyar da za ta raba mutum da Allah akwai wadatar da za ta raba mutum da Allah to ita ake neman tsari da ita akwai talaucin da zai raba mutum da Allah akwai talaucin da zai raba mutum da tafarkin Allah to shi ake neman tsari daga gare shi amma akwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi ya zamo yau ya samu abin da zai ci gobe ya zan sai ya yi tadarru'i ga Allah sannan ya samu abin da zai ci kuma ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba haka ba irin shi ake nufi ba ba irin wannan ake nufi ba to
حدثنا أبو اليمان قال خبرنا شعيب عن الزهري قال خبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم درأه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه السلام ليلة فقال ألا تصليان فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مؤول يدرب فخذه وهو يقول وكان وهو مؤول مؤول
مولد وهو مولد يدرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم درقه وفائمة بنت النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ليلة فقال ألا تسليان فقلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا أبو اليماني حكم من نافع يا تدم إنجي إمام البخاري قال أخبرنا شعيب يجي شعيب يا تدم عن الزهري يا كربودة محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال يجي أخبرني علي بن حسين يجي علي بن حسين شيني علي زين العابدين عليه السلام ya bani labari anna Husayn ibn Ali sai dai baban shi sayyidina Husayn dan sayyidina Ali jikan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam akhbarahu ya bashi labari anna Ali ibn Abi Talib akhbarahu sai dai baban shi shi inji sayyidina Husayn yace baban shi sayyidina Ali ya bashi labari cewa haƙiƙa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam taraqahu ya zo mai da daddare ya mai afke da daddare wa fadimata bintan nabi da kuma sai da fadima iyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama lailatan wani dare inji sayyidina ali shike ba sayyidina husaini wannan labari fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala tusalliyan mi zai hana ku tashi ku yi nafilfilin dare ku tashi ku yi qiyamul layli yace mu sayyidina ali da sayyidatuna fadima fa qultu ya rasulullah sayyidina ali yace sai na ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anfusuna biyadillah ai ka san rayuwar tamu tana hannun ubangiji fa idza sha amana tana cikin tafin iko shi yadda duk ya ga dama zai sarrafa eh tafin iko fa idza sha'a in yaso an ya ba'athana ya tayar da mu lokacin da yaso ba'athana zai tayar da mu fan sarafa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yaji wannan amsa daga sayyidina Ali sai ya juya hina qulna zalika lokacin da muka faɗi haka walam yarji ilayya shay'an manzo Allah bai mai man da amsa komai ba da na faɗi wannan magana sun masami'tu huwa huwa muwallil sai na ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a lokacin da ya juya ya ba da baya koma ya dribu fakhizahu yana dukan yana bugun cinyarsa lokacin wahwa ya kulu to kaji abinda naji yana cewa wa kanal insanu aksara shay'in jadala lalle mutum ya cika kokarin bakan shi kariya ya cika kokarin bakan shi kariya ba jayayya ba sai ina ali bai jayayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don asan abin da ake nufi jadala don shi asalin jidali wani ya faɗi yana mai kare matsayin shi in ya kare sai wancan shi ma ya faɗi ya kare nashi ta ce to suna jayayya kowa yana kokarin kare kan shi da matsayinsa to shi ne sayyidina ali na ba kansa kariya shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kana al-insanu aksara shay'in jadala dama haka mutum yake aksara shay'in jadala yana da tsananin bakan shi kariya eh duk lokacin da aka wawo ko shi lalle bai rasa kariya eh to shine ma'ana ba wai sayyidina ali yana yana a jayya da annabi ne ko kada sallallahu ta'ala wasallam sannan kuma annabi sallallahu ta'ala wasallam wasu daga cikin malamai suka ce manzo Allah ma ya faɗi haka ne ta'ajjuban kawai dan mamaki inna ma qala zalika ta'ajjuban min sur'ati jawabihi daga tambaya ta har ya kawo amsa daga tambaya ta har ya kawo amsa to wannan mamakin ne sai to kalin insanu aksar shi in jadala wato mutum wato akwai saurin bakan shi kariya kaji take ko tsayawa yayi tunanin menene amsa ana tambaye shi yana ba da amsa wannan shine ne yace wakila inna ma qalahu tasliman li uzrihi wa innahu la ataba alayhi ba annabi ya faɗi haka bane ta fuskar zargin shi kuma ka gano amana tsakanin su da annabi sallallahu alaihi duk abin da ya faru ba su koyewa duk abin da ya faru ba su koyewa su za su ruwaito abin da kansu abin da ya faru za su ruwaito da kansu saboda tsananin amana da adala ta sahabban annabi صلى الله تعالى عليه وآله وسلم طب.
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس ويبرد عليهم وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قد وإني لأسبحها حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يدعو العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم وما صبح رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صبحة الضحى قط وإني لأصبحها وأن الحديث عبد الله بن يوسف التنيسي يا ذا تدم إنجي إمام البخاري قال يشي أخبرنا مالك يشي إمام مالك يا ذا تدم وأن ابن شهاب يا كربو دق محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أن عروة شيكم يا كربو دق عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها shi kuma urwa ya ji daga uwan mahaifiyarsa ita ce ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat abinda tace in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam in innan mukhaffafatun min athqila ana cewa mukhaffafatun min athqila ma'ana asalin ta thaqiliya ce asalin ta innahu wa da lamarin da sha'anin yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama sai a ce in kaga sai a ce in مخففة من الثقيلة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن كذبا ذاها بات da sharɗi ba ta da jawabi balle ka ce jawabu ta sharɗi ce sharɗiyya ce ba sharɗiyya ba ce a'a wata mukhaffafatun min athqila ismuha mahzufun me sunanta damiru sha'ni wasmuha damirun istakir istakar ana takhfifin al anna ana tahfifin inna ana tahfifin ka'anna sai a ce in maimakon inna a ce an maimakon anna a ce ka'an maimakon ka'anna to duka wani ana tahfifin waɗannan to zamiru sha'ani shine sunanta anan in kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabbas wa da lamarin da sha'ani yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamu la yad'ul amala yakan ba aiki yakan bar aiki wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi yana son ya aikata aikin khashiyata an ya'mala bihi nasu amma me yasa ya bari don aikin bai da kyau a'a to me yasa ya bari aka ce a'a khashiyata an ya'mala bihi nasu don gudun kada mutane su ci gaba da yi fayufrada alaihim sai a farlanta musu ya zama dole shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mai tsananin tausayi ne a cikin wata riwaya in aka farlanta musu suka kasa abin zai zama matsala sun kasa sauke farilla to manzo Allah mai tsananin tausayi ne ga muminai to haka yake ji musu tosan a dora musu wani aikin da zai zama nauyi gare su suna iya kasawa to don haka yake jin tsoron haka to wannan tsoron sai ya sa ya ba aiki to haka ce nan ya ba aiki a'a ya bar umurni cewa ai aikin amma annabi wasu kuma suka ce a zatin aikin ma a ji fasara biyu don kowanne yana da shahidi yanzu sallar tarawihi da annabi sallallahu alaihi ya fara dare daya kamar da zamu karanta dare daya dare biyu sai ba fituwa sai ba fituwa da ya ba fituwa ai barin fituwa sa ba ya nuna fa ya ba tarawihi bane can cikin gida na tarawihi shi to amma yanzu ya taho a yi da shi alaihi salatu wasalam kamar umarni ne yake ba su to kaga la ya da'u nan ya bayyin umarni da ai an fahimta ba ya bari bane kwata-kwata tun da can cikin gida yana yi ya fito ya yi aikoyi da shi shine ya bari sallallahu ta'ala sallam amma hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa barin kiyamun laili shi da ya saba ko a ramadana ko a jan ramadana ba ai ya tabbatar da bai bari bane an fahimta akwai kuma abin da zatin abin ne annabi zai bari zatin abin kamar yanzu rushe ka'aba ya ce aisha ba dan da mutanenki ba su daɗe da shigowa musulunci ba sabbin shiga ne a musulunci hadithu ahadin bil islam ba su daɗe da shigowa musulunci ba ko ba su daɗe da baro kafirci ba da na rushe ka'aba na mai da ita akan shika-shikan da annabi ibrahim ya gina ta akai amma gudun abinda zai faru kaga yanzu in an rushe kaba an mai da ita kan ginin annabi ibrahimu to waɗanda za su rida suna da yawa za su ce to tashin farko kenan wannan shi'ar na addinin annabi ibrahimu an fara da rusa shi kuma addinin annabi ibrahimu ne a'a za su fita to gudun kasu su fita su yarda daga musulunci sai manzo Allah ya kiro shi ka'abar kaga yanzu zatin yin aikin ne manzo Allah ya bari shan kuma a'a barin yin umarni da ai aikin ne annabi sallallahu ta'ala sallam ya bari to shine yace yana jin tsoron mutane su ci gaba da yi fa yufrada alaihim afarlan ta gare su وما صبح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صبحة الضحى قد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بي أم من عائشة تجي بن تبغني يا نافلة الضحى با صلى الضحى ددي tunda nake ban taba ganin manzo Allah ya sallar duha ba kaddu tare da in an suna hadisan baya mun kawo sama da hadisi ko sahabi ashirin da aka ambata wanda dukkansu an ruwaici sallar duha daga gare su kuma malamai suka ce dalilin umulmina aisha ba ta gani annabi sallallahu ta'ala sallam ya yi ba ba dalili ba ne na korewa ai dai shi kuma daban ta ce amma ba ta taɓa ganin annabi ya yi ba to cewa ba taɓa ganin yayin ba ma suka ce kaffa ya zan dalili na kore sallar duha domin wal musabbitu muqaddamun ala nafi wanda shi ya ruwaito ya ga annabi yayi luhat to gaba yake da hadisin Aisha gaba yake da hadisin Aisha dan mun ruwaito hadisin Ummu Hani tace ta zo amal fati annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta sami yana wanka tayi sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wace ce nan tace Ummu Hani ce bintu Abi Talib yace marhaban bi Ummi Hani ya fito yana mai yafe da zani guda ko ta ce bancin ya fito na mai yafe da zani ɗa sai ya tsaya ya dibi alƙibla ya yi nafila raka takwas ya yi nafila raka takwas samani raka'atin ta ce wa zalika amal fathi shekarar fatu makkata ne ko kaga wanda ya tabbatar da salatu duha kuma ta ce wa zalika duha lokacin sallar duha ne to riwayoyi dai da sahabbai ba ummu hani kaɗai ba wanda suka tabbatar da sallar duha sun kai abu hurairu ma ya ce manzalla ya umurce ni kada ka bar sallar duha ya umurce da ka suka ce wal musaffit muqaddamun ala nafi wanda ya ce ya gani shi hujja ne akan wanda bai gani ba an gane eh marra'a hujjatun ala man lam yara e wanda ya gani shi hujja ne akan wanda bai gani ba ba wanda bai gani ba zai zama hujja akan wanda ya gani an fahimta to wannan kenan akan maganar ummi na Aisha to sannan kuma sai ta ce wa inni la usabbihuha amma tare da kaga ita iya sanin ta ba ta ganin manzo Allah ya zuha ba amma tare da ta san manzo Allah bai yi ba ko ba ta gani yayi ba kaddu da dai amma tare da haka kuma ta ce wa inni la usabbihuha ina tare da haka ina yin luha ina yin nafilar duha kaga kenan ba duk abinda annabi bai yi bane ba a yi ba duk abinda annabi bai yi bane bai da kyau kaga wannan gurguwar fahimta ce cewa duk abinda annabi bai yi ba bai da kyau ko ba a yi ko shirka ne ko bid'a ne ko bai da kyau ko dalal ne to wannan kuskure ne su sahabbai ba su fahimci haka ba in ummul mu'minin Aisha ta fahimci duk abinda annabi bai yi ba bai da kyau ba zai yi ta tabbatar da cewa bata ma sabbaha rasulullahi sallallahu ta'ala sallam subhata duha qaddu sai ta tabbatar tabbatar da haka ba taba ganin manzo Allah ba kuma daga baya ta zo ta ce wa inni la usabbihuha wata riwaya ma wa inni la astahibbuha ina son yin duha kai ban barin duha koda walau nushirali abawaya ko za a ta man da ubana da uwata sayyidina abubakar da ummu rumana akan in badduha bambarin duha ko da za a ta man da su abinda ummu mina aisha tace kenan to kaga kenan ya nuna ba duk abinda annabi bai yi ba bai da kyau wannan kuskuren fahimta ne babu wata ka'ida in zaka soke abu ka ce abu bai da kyau bid'a ne bata ne dalal ne haramun ne to ka kawo hujja nassi sarihi na haramci kuma sahihi nassi sahihi sarihi akan haramtawa eh an ruwaito a nassi ingantacce annabi ya haramta kuma nassin nan sarihi ƙarara ba kai ka fahimci haka ba ko ba wani malami ya fahimci haka ba a in fahimta ce sai ka gama fahimta ka sai wani ce ni to ba wannan na fahimta ba an saba haka ko sai nafsi sai a aje shi tsakiya sai a ce malama ne mi ka fahimta sai al-imam al-khattabi ya ce ni abinda na fahimta kaza sai ibnu abdul bar ya ce ni kuma kaza na fahimta kaza samu ihtimali to ba irin wannan nassin ba a nassin dai da bai karɓa ihtimali sarihi ne karara abu kaza haramun kuma an caji nassin dukkan ƙa'idodi na siha ya cika su to shi ne ake haramta abu da shi ba wai mujarradin annabi bai yi ba sallallahu ta'ala sallam wannan ƙa'ida ce wadda ɗaliban ilimi su fahimce ta su fahimce ta sosai ana kurakurai na raddin abubuwa waɗanda suke makabulai karɓaɓɓu a addini amma sai a raddin su da hujjar annabi bai yi ba annabi bai yi ba malamai sun mai babi da tafsili suka ce annabi bai yi ba huskoki gare shi da yawa annabi yakan bar abu khashiyata an yufrada ala ummatihi kamar wannan hadisin da muka zo kan shi da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bar abu nisyanan yana son yi amma kuma sai mutuntaka ta bijiro sai manta kaji biyu kenan kene yanzu abin da ya bayi dan ya manta sai a ce wani abin bai da kyau mun ji hadisin nan na na na zule dai ne maza Allah sallallahu alaihi la'asar yayi raka biyu sai sallah ne hazule dai ne ce a qasratis salatu am nasita ya rasulullah ai an tuna ko to kene yanzu cika rak'o'i nan biyu da annabi ya bayi saboda ya manta kenan yanzu wannan cika su ya zama haramun ne a'a babin mantuwa ne wannan shi yasa maza Allah ya bari kuma daga baya da ya ce asadaka zuliya daini da zuliya daini ya ce lalle ya rasulullahi ɗaya daga cikin abubuwan nan ya faru qad kana ba'du zalika ya rasulullah ko to manzo Allah ya ce asadaka zuliya daini aka ce i gaskiya ya rasulullahi haka ne to manzo Allah ya kawo raka biyu aka yi sujada hikimar ciki sunnanta sujudu sahwi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan bar abu adatan saboda ba al'ada ba ce an gaso damu gasashe aka kawo annabi sallallahu ya mika hannu haka zai karba sai aka ce damu ne ya rasulullahi sai ce damu ne sai janye hannun shi da ya janye hannun shi kaga yayi niyyar ya ci sai ya fasa ko to da an batta kife wani zai ce damu haramun to su sahabbai ba su barin ta sai suka ce a haramun hu ya rasulullahi mun ka bi hannu ka fasa haramun ne cin damu yace Allah ba haramun bane ba mu dai saba cin shi babu shi a kasan mu kaga kenan ashe manzo Allah ya bakan bar abu ba dan yana haramun ba dan adatan al'ada su su ba su cin damu ya ba wannan to huskokin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke barin abu da yawa suna da yawa malamai sun kawo su da yawa suna da yawa ba haramci bane ba dalilin in annabi ya bar abu sai zama haramun a kokuwar in annabi ya bar abu bai yi ba abinda ake fahimta ko abinda ake fahimta abin ba dole bane da abin dole ne da annabi yayi in wani ce ma dole ne sai ka ce ba dole bane dan da dole ne da annabi yayi ka gani kenan ba dole bane haka wani mali yake cewa a tarku laysa bi sunnatin fi shar'ina la yaqtadi man'an wala ijaba wa man iqtada hazran لترك نبينا ويراه حكما صادقا وصوابا قد ضل أن نحج الأدلة كلها بل أخطأ الحكم الصحيح وخاب دو وندك يغنين الترك يشي الترك ليس بسنة في هرئنا أشي النبي يابر أبو مو سنة بني إن كان سن سنة أكاو النبي أهان shine kuma da nassi sahihi sarihi amma annabi bai ba da yawa abubuwan da suke halal ne ja'izi ne amma kuma annabi bai yi su ba annabi bai yi su ba don aka cewa annabi bai yi ba ba hujja bane akan haramtawa don aka ce at-tarku laysa bi sunnatin fi shar'ina la yaqtadi man'an wala ijaba bai hukunta wajibci bai hukunta haramtawa mujarradin annabi bai yi ba wa man iqtada hazaran litarki nabiyina duk wanda yake hukunta wani abu ya ba ya ba abun hukunci cewa haramun ne da aka wawo ko shi yace litarki nabiyina don annabi bai yi ba wai rahu hukuman sadiqan wa sawaba kuma yana ganin hukunci ne na gaskiya kuma daidai yake to qad dalla an nahjil adillati kulliha ya bace gabarin tafarkin hujja dan inda ake kafa hujja malaman usul ke kafa hujja sun yi gabas yayin mu قد ضل أن هذه الأدلة كلها بل أخطأ الحكم الصحيح وخاب يا كسكر هكونشي وند الديدي كما وخاب يا تابي don haka wannan ƙabiya ce wadda take mai nauyi sosai a kula da ita sosai akan cewa ga dai ummul mu'minin Aisha wannan kada ya isa hujja ummul mu'minin Aisha faqihi al-ummu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khudhu nisfa dinikum an hadhihi al-humaira ko da hadisin yake za'ifi dai to malamai suna ganin cewa ana aiki da shi domin bai kai zuufin da ba za a yi aiki da shi ba bai kai zuufin da ba za a aiki da shi ba kuma dai babin watan fada'il ne to حدثنا عبد الله بن يوسف قال خبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فقصر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة ولم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تبرد عليكم وذلك في رمضان
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلى ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان وانا الحديث عبد الله بن يوسف التنيسي يا ذن تدمو قال أخبرنا مالك عبد الله بن يوسف التنيسي يجي إمام مالك يا باني لاباري أن ابن شهاب يا كربودك محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أن عروة بن الزبير فيكم يا جدك عروة بن الزبير an ummul mu'minina Aisha aji daga ummul mu'minina Aisha da Allah tabbata gare ta ta ce tabbas hakika manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam salla zata lailatin fil masjid yayi salla wata wani dare daga cikin darare fil masjid a cikin masallaci fa salla bi salatihi nasu sai nasun wasu jama'a ba su da yawa da kai ce nasun wasu jama'a ba su da yawa kaman kwarori ne dan ba wanda ke da labarin wannan sallar don haka sun tadda manzo Allah na sallah kawai sai suka kabarta sai suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam to sun thumma salla min alqabilati fakasura nasu to kaga don haka sai yace saboda sun yawa yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hake daren da ke bi mu wannan qabilati kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake yin nabil bilin dare fakasura nasu sai sahabbai suka yawa cikin masallaci waɗanda suka bi shi sun fi na jiya yawa kenan sun maji ta ma'uminan lailati thalithati awin rabi'a sannan sai suka taru taron da ya na jiya da shekaran jiya min thalithati daga dare min lailati thalithati daga dare na uku ne awin rabi'ati ko dare na hudu ne falam ya kharuji ilaihim rasulullahi sallallahu ta'ala sallam amma sai ga manzal rawi na shakka lailatar salifati ne ko ko allailatar rabi'ati ne rawi yana shakka saboda haka falam ya furje laihim sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fito gare su ba falamma asbaha lokacin da ya waye gari kale yace ra'aytu allazi sana'atum naga abin da kuka yi ma'ana naga je kun fito da yawa naga kun fito da shi ne ra'aytu allazi sana'atum falam yamna'ni min al-khuruj ilaykum ba abin da ya hana ni fitowa wajen ku illa anni khashitu an tufrada alaikum na ji tsoron kada a farlanta kada a ci gaba da yi ne kuma a farlanta muku kada a ci gaba da yi a farlanta muku nan wata hakika wadda muka wuto can baya da aka ce la ya tabu annabi sallallahu ta'ala sallam yakan bar abu zatinsa ko yakan bar umarni da a yi abu to kaga nan wannan riwaya ta nuna mana ba annabi ba wai na filfilin abbayi ba a hitowa dai abbayi ba kaga an gano ma'anar laye da ucan fasarar da malamai suka yi kokari su nuna laye da ma'anarsa laye da yakan bar zatin aikin laye da yakan bayyin umarni ai aikin to kaga nan cewa walam yamna'ani min al-khuruji ba walam yamna ani min al'ada'i ba, ba abin da ya hana ni yin aikin ba, abin da ya hana ni fitowa. Kaga abin da ya hana ni fitowa, kaga zai yi ke ne can cikin gida ya abusa, ya yi abusa cikin gida, kaga ba ɗungurungun aikin ya bari ba, shi ne malamai su kai ƙoƙarin a gane. Walam yamna ani min al-khuruji ba abin da ya hana ni in fito ilaikum zuwa gare ku, illa anni khashitu an tufradu alaikum. sai na ji tsoron kada ku ci gaba da yi a farlanta gare ku wa zalika fi ramadana wa zalika wannan fi ramadana a cikin ramadana ne amma tare da haka kuma sayyidina abdullahi bin sayyidina umar bin al-khattab radiyallahu anhu tun daga lokacin fa ba sake tarawih ba ba sake tarawih ba sai jam'i jam'in tarawih ba sake ba tun daga wannan daren daya biyu ko na uku ko kuwa ɗaya biyu kawai to ba a sake ba sai zamanin sai na umarun haɗabi kaga ƙare duka rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a jam'in tarawih zamanin sai na abubakar ba a jam'in tarawih sai na umarun haɗabi shi ma farko farko ba a yi sai daga baya ya haɗa watan sahabbai akan limami guda shine ubayy ibn ka'ab ubayy ibn ka'ab ya haɗa su akan a bayansa kuma daga wan sake da ya fito ya shiga sahu ya ga an jera ba wawace ba irin jiya sai abin ya burge shi ji daɗi ya ce ni'matil bid'atu hadhihi ya isa dai ya rage ga wanda duk zai tausa tawilu nan ya rage duk tawilin da zaka yi ka ce bid'a lughawiyya ko ka ce a'a kaza kaza duk wani tawili ne allazi la qa'ila tahtahu ba bukatar shi shi dai ya san bid'a kuma larabe ya ce bid'a wannan abun lallai jiya ba a yi shekarun jiya ba a yi waccan shekarun jiya ba a yi shekaru da suka gabata ba a yi to amma shi yanzu ya dawo da shi ko ya tabbatar da shi to don haka ya kira shi bid'a kuma ba za a yi mai gyara ba kuma ko cewa bid'a ce lugawiyya sai shi ma cewa bid'a ce lugawiyya bid'a ne a to kullum tawarware kenan ko saboda shi hadisi bai ce kulla bid'atin istilahiyatin dalal a sai ce kulla bid'atin dalal in dai zaka ce kullu kulliya ce ba ba ta da wani abu da za a hitar ba wata shaidawa da za a yi to ko lugawiyar babu ko lugawiyar babu don ce shi ma cewa lugawiyar shi ma bid'a ne na'am
babu kiyamin nabi sallallahu alaihi wasallam
ai lokaci ya yi no no no no
ya roba ta tsayin fitna ayatin fil mm
to amma a wani mm akwai inda nan sallallahu alaihi wasallam no ya ce kowa zai tashi ranar lahira mm mm daga sha'isha mm sai yi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mata lamar ya haka eh lamarin ya to zarta wannan hadisi ya nuna kenan ko sun zan tashi sutura eh watan hukunci ne hukunci ne kowa din yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace watan gurlan za a tashi ba mai kaciya kuma uryanan babu to ai daga ciki har yanzu akwai bayin Allah waɗanda su suna da suturarsu lokacin da za su tashi daga kabari annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shine farko ko da zai tashi daga kabarinsa ba da likkafanin da aka yi masa likkafani zai tashi ba ko da zai tashi daga kabari alaihi salatu wassalam an kawo tufafin aljanna na kawa tufafin aljanna ne na kawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai tashi tare da shi ko da zai fito da tufafin aljanna zai fito to sannan kuma tare da yan rakiyarsa kuma akan mahaya akan abun hawa suke kuma ba abun hawan irin na kawa to da haka akwai waɗanda su ko da akwai wannan hukunci na umumi akwai tafsisi ko da za su tashi da tufafinsu keɓantattu ne to amma waɗannan ana nuna tsirara suke zatan wa hukuman tsirara suke zatan wa hukuman waɗanda ba su kiyaye ladabi na tufafi na musulunci ba daga mata to za su tashi a ranar tashi alkiyama huntaye tsirara suke wannan tsirarar ta zati ce kuma tsirara ce ta hukuma